Yusuf, bakon ku dema. Alaihi salam, bakon ku dema. Bakon ku dema.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الإخلاص وإهدار النية في جميع الأعمال والأقوال والأهوال البارزة والخفية wannan babun shine babun farko wanda al'imamun nawawi ya buɗe littafin siradu salihina da shi shi babun shine tushen komai duk abin da za a yi wannan babun shine tushensa aiki ne magana ce barin wani abu ne to akan wannan yake tafiya shine ya ce masa babul ikhlas babi ne na ikhlasi ikhlasi shine tsarkake aiki ko magana ko faɗa ko wani hali da mutum yake yi tsarkake shi daga abin da ba Allah ba neman samun shiga a cikin zuciyar wani makaluki neman yadda ta wani makaluki neman burgewa ta wani makaluki neman wani yabo na wani makaduki sai an cire aiki daga wannan gaba daya ba abin da ake nufi da wannan aikin sai zatin Allah subhanahu wataala a sami yadda sa kawai to wannan shine ikhlasi shi kuma ikhlasi ko mala'iku ma ba su san shi ba Allah shi kadai ya san wanda ya abu saboda shi baiwa ce Allah subhanahu wataala yake wa bayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan baiwa ta ikhlasi sannan da ikhdarun niyyati halarto da niyya a cikin zuciya fi jami'il a'mali a cikin dukkan ayyuka wal aqwali da furci wal ahwali da halaye albarizati na fili wal khafiyati da na koyi wani hali na fili da na ɓoye shi ma sai an halarto da niyya a ciki idan mutum wata kalma zai faɗa wadda za a ji ko zai aiwatar da wani aiki wanda za a gani to sai ya halarto da niyya abinda ba a iya ganinsa a fili shi ma sai mutum ya halarto da niyyarsa kuma ya nufi zatin allah da wannan abun to a nan ne wannan abin yake amfani wani abin ko ya zama bari ne shi ma sai ya zama na mutum ya halarto da niyya a cikinsa matsala azumi shi bari ne to shi ma sai an halarto da niyya cewa allah ake nufi mutum zai bar abin da ya saba shine na hanyar sha da ci da biyan bukatar sha'awar fata da fata idan mutum zai bar wannan to sai ya nufi zatin Allah to sannan ya zama ibada amma idan mutum ya bar ci da sha domin ya rage nauyi to shi kaga babu Allah a ciki ko dan ya ƙara lafiya ya zama babu Allah a ciki sai dai ya zama na saboda Allah zai da sunan ibada to dole sai mutum ya saka niyya a cikinsa haka abubuwan da aka hana kamar giya kamar miyagun ƙwayoyi kamar alfasha ta zina kamar alfasha ta amali milodin to dai irin waɗannan idan mutum ya bar su domin jin tsoron kamuwa da wata cuta kamar yanzu da ake fama da cutar alaƙaƙai wacce ake sa daga ita sai kabari ko sai magirbi to wanda dai ya bar zina saboda wannan bai bari saboda Allah ba a gurin ubangiji ba shi da lada shi ta bari ne amma sai mutum ya nufi ya bar zina saboda Allah ya hana innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to sannan zai samu ladan barin da yi saboda Allah amma in dan wata musifa ce da za ta same shi ibari shi ma ba shi da lada a wannan ko ta zama ibada ba to don haka ita ibada in dai za a yi ta yi ne ko bari to sai an nufi zatin Allah da shi imtisalan li awamirihi to sannan ubangiji zai karba abin kuma ya bada lada a kansa haka al-imamu sai bude babin da ayat qur'ani inda yake cewa qala Allah ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Allah madaukakin sarki ce ma umiru ba umarce su ba ma'ana Yahudu da Nasara ba umarce su ba illa li abudullaha sai dan su bautawa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wata'ala ya zama addinin da za su yi zatin Allah za su nufa da shi ba yaudara ba ba ciniki ba ba wani neman duniya ba sannan hunafa masu karkacewa ga biran sauran addinai baki daya su kawo addinin dodar shine hunafa ko kuma hunafa wato wa'yanda suka je aikin hajji suka miƙa wuyansu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbudan wa riƙa duk wanda ya je aikin hajji zai zama ta'abbudan wa riƙa baya tunani baya bincike a duk abin da aka ce haka za a yi baya tunanin sha meye ma'anar hakan wace hikima ce a ƙarƙashi a mazauninsa na bawa ƙinni kawai zai yi ne sannan hunafa masu yin shayi in an haifar musu 'ya'ya za su yi musu shayi domin hitan ina daga cikin millatu ibrahim hanifa to wannan shine aka umarci hudu da nasara kuma wannan ayar tana har mu musulmi ana magana akan mu cewa lallai ne allah kaɗai za mu bauta wa ba za mu haɗa bauta allah da wani abu ba kuma za mu tafi akan wannan addini na an ibrahim alaihi salam wanda yake addini sutu shine hunafa addini sutu wanda ya san audiga ya san kaɗi to shine ya san ma'anar sutu amma yara 'yan binni da bai san kaɗi ba in san jana cewa sutu ba za su san me ake nufi da sutu ba addinin na ibrahim alaihi salam addinin sutu to dole dai watakila saboda abin din ai bayanin sutu din idan aka samo auduga in aka kaɗe ta ita ma dai tsohuwar hausa ce aka kaɗe ta ma'ana kaɗe ta ɗin shine a cire mata anguriya ita ma anguriya yaran yanzu ba san me anguriya ba 'ya'yan auduga sunansa anguriya to a cire anguriyar idan aka cire sai a samu tsuran audigar to sai a zuba ta a masaki sai a ɗauko sille sai a dinga baga a ciki ana haka to za ta dinga tashi tana haɗewa sai ta zama kamar sweet kamfo in ka ga ɓarya fal in ka ta ƙarƙare ƙarfinka kai haka sai ga shafal to shine sutu ba nauyi a cikin addinin bai nauyi kowa ba bai matsa wa kowa ba bai sa wa kowa kan da garki bai sa wa kowa karkiya ba kawai tsab ike abinda aka ce ka kudire ba wani abu ne mai rikici ba ayyukan da aka ce ka yi daga banka ba wani abu ne masu rikici ba to wannan shine hunafa masu karkacewa ga buran sauran addinai masu riko ga addinin musulunci masu yin shayi in sun haifi 'ya'yansu masu zuwa aikin hajji sannan wai yuqimu salata su tsaye da sallah akan lokatanta da dukkan sharaɗanta wa yutu zakata kuma su bada zakka lokacin da ta wajaba sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin al'umma wacce take kan daidai ita alqayyima alqayyimu ne asalin kalmar amma ta din an sa ta ne dan mubalaga kuma a wata riwayar ko a wata qira'ar wa zalika dinul qayyima dinin akwai al a cikinsa dinul qayyima addini ne wanda yake na daidai amma anan dinul qayyima mudafun da mudafun ilahi dinin babu al a jikinsa wato dinu millati ibrahim ko dinu al millatil qayyima shine addini ko kuma tafarki na wato addini na tafarki wanda yake daidai wanda yake tafarkin dodar ba inda ya sha gida dama ba inda ya sha gida hagu dodar yake tafiya wanda duk ya bi wannan tsarin ya bauta wa Allah shi kadai bai hada bauta Allah da komai ba ya bi addini musulunci sak sannan ya tsaye da sallah ya ba da zakka akan lokacinta lokacin da ta wajaba to wannan shine yake kan addinin daidai dodar sannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato lokacin da wannan aya ta sauka ana magana ne akan wato mushrikan larabawa suna zuwa gindin ka'aba su yanka dabbobi raƙuma tumaki awaki shanu su dinga zubar da jinin ko'ina yana ƙarni suna ɗiba suna lablabta wa jikin ka'aba ɗin ana yi mata wato yaɓe da jini suna ganin wannan jinin da naman wai shine abin da al- wai Allah suke wa sai Allah ya ce wannan baya riskar Allah jini ba ruwan Allah shi ba riskarsa nama baya riskar Allah ko lai ya kai naman ba Allah ba gurin Allah za shi ba jinin da ka zubar ba gurin Allah za shi ba abinda ake zuhi zai riski Allah kuma ya saka a kai shine ina lokuta kawami kun tsoron Allah ku kawai in ka zo yi kai saboda Allah to wannan yi saboda Allah ikhlasin shine zai riski ubangiji subhanahu wataala sannan ubangiji subhanahu wataala ya maka sakamako a kansa amma yanka da zub da jini wani na layya ko na hadaya ko na wani abu ba ruwan Allah da shi tsoron Allah ake dan shi ake yin abu wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ulin tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ka ce musu in tukhfu ma fi sudurikum in kuka boye abin da yake cikin kirazanku cikin zukata aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah ya san shi ma'anar wannan wanda yake yin ikhlasi ana faɗakar da shi cewa Allah fa yana sani wanda yake yin riya ana yi masa gargadi cewa fa Allah yana sani duk abin da bawa zai yi ko ya fito ya faɗa ko kar ya faɗa ubangiji yana sane da wannan sannan kuma ubangiji shine ya alamu sirra wa akhfa shine yake sanin sirri kuma shine yake sanin abin da yake boye a ina jin a cikin suratu daha ne ina jin ubangiji yake magana wannan ah, sanin wato sirri da kuma boye wani zai dinga ganin kamar sirri boye ake nufi a inda shi ake nufi Allah bai ce sirra wa akhafa ba sirri daban boyayyen abu daban shi sirri shine wanda kamar mitin hukuma ko wata jama'a in za su yi wani abu sai su rufe kofa sai su tattauna a junansu wanda duk yake wajen gurin bai san da abu ke fito wannan shine sirri Allah yana kallon masu a hafa kuma shi ne abinda aka ɓoye a cikin zuciya ba a gaya kuma ba to Allah yana ganin kowane a ciki kuma zai hukunci a kansa to bayan ya buɗe da wayannan ayoyi masu alfarma guda uku to sai ya faro da hadisi shi ma hadisin shine wato tushen babu wa an amirul mu'minina abi hafsin kuma rabin al-khattabi ibn nufail ibn abdul uzza ibn riyahin ibn abdullah ibn qurd ibn razahin ibn adi ibn ka'ab ibn lu'ay ibn al-galib al-qurashi al-adawi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجؤفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة آه، وعن أمير المؤمنين karona hadisi daga sarkin muminai abi hafsin shi lakabinsa kenan abu hafs umar ibn al-khattabi shine umar dan khattabi radiyallahu anhu ibn nufail shi kuma khattabu dan nufail ne shi kuma nufailu dan abdul uzza ne shi kuma abdul uzza dan riyahi ne shi kuma riyahu dan abdullahi ne shi kuma abdullahi dan kurdi ne shi kuma kurdu dan razahi ne shi kuma razahu dan adiyu ne shi kuma adiyu dan ka'abu ne shi kuma ka'abu dan lu'ayyu ne shi kuma lu'ayyu dan galibu ne al-qurashi ba quraishi al-adawi na banu adi radiyallahu anhu Allah kare da a gare shi saboda su Qurayshawa reshen su goma sha biyu ne sai na Umar radiyallahu shi banu adini sai da na Abubakar radiyallahu anhu shi kuma banu taimi ne sai na Usman radiyallahu anhu banu umayya ne sai na Ali radiyallahu anhu banu hashim wannan su kowane su a cikin mahaifiyar annabi alaihi sallam wanda bani zuburata kowane banu wani bani su goma sha biyu ne to kowane yana danganta shi ba kureshi ne amma a kureshin a gidan adiyu ike annabi alaihi sallam a kureshi a gidan hashim annabi alaihi sallam yake sai na ali radiyallahu anhu a gidan kureshi a kureshi a gidan hashim yake mahaifiyar annabi alaihi salam a kureshi a gidan zuhurata take radiyallahu anha to wannan haka suke sannan ya haɗu da annabi alaihissalamu a kakanni shine ka'abu ibn lu'ai a nan nasabarsa ta haɗu da annabi alaihissalam kaga al-haddawu ɗaya nufailu abdul uzza riyahu hudu abdullahi biyar ƙurdu shida razahu adiyu ka'abu to a kaka na tara suke da dangantaka da annabi sai daga nan in ka bulu ayi ibnu ibnu galib ibnu fihir zaka ji kuma har abin da ya tafi kan sai na isma'il alaihi salam ana saba za ta zarce annan sun hada da annabi kaka na tara kowannen sai yana da irin wannan to shi sai na umar radiyallahu anhu kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzo Allah mai tsira da muncin Allah yana cewa innamal a'malu binniyat haqiqa ayyuka tabbatar su niyya ko suna tare da niyya tabbatar kowane aiki da fitar da shi a cikin niyya yake ma'anar wannan shine duk abin da bawa zai yi kowane iri ne abin da yake tabbatar da wannan aikin niyyarsa in niyyar ya nufi ibada to ta zama ibada in wannan niyyar ya nufi al'ada to ta zama al'ada ma'ana niyya ita ce take yanke matsayin aiki shine innamal a'malu binniyat niyya ita ce take yanke matsayin aiki duk abin da ka yi to niyyar ka ita ce za ta yanke matsayinsa imma niyyar ta zama ta Allah aikin ya zama ibada imma niyyar ta zama ta duniya aikin ya zama al'ada shikenan saboda haka babu wanda aikinsa zai fita daga cikin wannan hadisi ko motsi mutum yayi to akwai manufa in yayi shiru akwai manufa saboda haka harakatu da sakanatu da lahazatu da lafazatu duk sai an samu niyya in mutum ya ja bakinsa ya shuru shine wato ya daina motsi sakanati kenan to akwai manufar da za ta sa ya haka in ya harakata ya motsa ko ya tashi ko ya zauna ko ya wani motsi akwai burinsa na zuciya a ciki haka idan ya yi lafazi akwai burinsa a cikin wannan lafazi idan ya kalli wani abu idube shi akwai wani burinsa a ciki so ka duk abin da bawa zai aiwatar ba makawana da wani buri a ciki in burin ya zama zatin Allah yake nufi ya samu yardar Allah shi kenan ya cire ba in kuma wata harkarsa ce ta duniya to in Allah iso sai ya bashi duniya iso kuma ba sai ba zai bashi ba saboda haka wanda yake nufin duniya aljanna lahu fiha sai mu gaggauta masa ma na sha'u abinda muka so liman na sha wanda iso sai ba shi kun abin da iso amma wa man arada al-akhirata amma wasa alaha sa'ayaha ko sai me eh wa huwa mu'minun to ilaika kana sa'ihu kana mashkura saga sai sa'alaha sa'aya wani dini fil lahira sai aikin lahira sannan kuma huwa mu'minun yana da imani to kuma lahira yake nufi to sannan aikin sai zama abin yabo sai a bashi lada akai saboda haka niyya ita ce take yanke komai sai annabi alaihi salam ce li kulli mri'in ma nawa kowane mutum abin duk da kaga ya aiwatar to akwai abin da ya nufi da shi idan mutum yana zaune sai kawai sai ya ji an ce yana kusa da gidan zu sai aka ce aga zaki nan ya balle daga da zai kuma sai hango zaki to wannan mutumin miƙe wasu ikilasi ce dan ba shi da wani buri banda ya guje wa zaki to ikilasi ne amma ba Allah yake nufi ba shine ikilasi ba shi da buri ko daya sai dai tsira daga wannan zaki to haka ake so duk abin da zaka yi wa Allah haka zaka yi ba ka da burin komai sai ubangiji subhanahu wataala kar a sami musharaka ko da mu'awana takan ragewa aiki nauyi a musharaka mutum ne ba shi da lafiya yanayin azumi alhamis da litinin sai kuma likita ya ce masa ya kamata duk mako ya dinga yin azumi sau biyu saboda kitse da iko ta rashin lafiya tasa in yi haka zai samu sauki to sai ya dada wannan kullum ya zo yin azumin na litinin da alhamis zai nufi zatin allah kamar yadda ya saba kuma zai bi manufan likita to ya zama rabi allah rabi son zuciyarsa shine musharaka to zai rage masa alheri ba za a ce zai rushe shi gaba ɗaya ba to akwai ko mu'awana shi ko mu'awana zai yi abun saboda Allah amma ya yi shi da nishadi cikin sauƙi sai yin akwai waɗansu kamar misalin yin asham mutum in zai yi shi shi kaɗai a gidansa zai iya yi amma in ya zo masallaci tare da jama'a ana yi da waca-waca da jama'a da abin nan to zai ji baya jin kasala ana yi to wannan haɗuwarsa da mutane ya taimake shi shine mu'awana shi ma sai ya rage masa nauyin abin da zai samu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan in mutum zai zo zai yi sallah a gaban mutum dubu da wanda zai sallah a gaban tumaki sai sun zama ɗaya idan a gaban tumaki zai sallah zai dinga jin tsoron kansa ga wani kuskurensa ko kuma zai wani abu don ya burge tumaki to ai sai a gani ba zai yi ba amma a gaban mutane ne yanzu nan sai fara tunanin ya zai kalelece sallarsa don su ga cewa wani mai kyakkyawar sallah ne kikin abu ya ɓaci haka kuma in yi nufi zatin allah kar isa ka komai a ransa ikhlasi yana da wahala mutum zai zo ya dinga sallah da daddare a cikin ɗakinsa shi kaɗai ba wani ko ba zai ba kowa labari ba amma shaidan sai rusa ta daga lokacin da shaidan ya ce masa duba daga nan inda kake Allah ya sauke ya kiyaye daga dandalin fage abin da ya tafi haddakata daga dandalin fage abin da ya tafi har kabuga daga dandalin fage abin da ya tafi har har multara daga dandalin fage abin da ya tafi har har har dan goro akwai kuma mai sallar dare irin wannan shike na biya lalace tini ba tini wallahi ya ruguza shi yana jin ai din nahir ba mai irin nasa shike na abiya baci ba zancen ikhlasi kuma sai kai Allah kare kake ba ruwanka da wani yana yi ko baya yi ba abin da ya shafe ka da kowa tsakaninka da mahallicinka kurin kake kai kadai zai tsaya wa hisabi ko ba alƙiyama kuma ya isa a bi shi ya cancanta a bi shi a komai saboda shi subhanahu wataala sai annabi alaihi salam ya ce fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta zama zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijirarsa ta zama ta Allah da manzansa in dai niyyarsa Allah da ma'aiki sallama to hijirarta Allah da ma'aiki ce a lokacin da musulunci ya zo ana tafiya ba musulmi suna yin hijira ai suna yin mubaya'a iri biyu akwai bai'atul hijira akwai bai'atul arab bai'atul hijrati shine zai musulunta kuma zai wa annabi alaihi baya'a cewa shi ma zai bar mahaifarsa zai bi annabi alaihi duk inda annabi alaihi ya koma ko bayan annabi sai ya je madina zai hijira shi ma ya tafi madina to ne ita ce bai'atul hijira bai atil arab shi laraban ƙauye su ce za mu yi maka mu baya a za mu bi ka wani zauna ƙauye kanmu cikin dabbobinmu ba za mu tafi madina ba to annabar sai na yadda da wannan to akwai wata rana ukubati ibn nafi aljuhani da ya zo zai yi musulunta sai annabi alaihi salam ya ce bai atil hijrata an bai atil an bai atil arab sai ce bai atil arab bai mubaya larabawa sai yawan mu annaba sai mu baya akan haka annaba sai tafi ya koma garin su yana zaune sai ce kai amma fa ban kyauta ba da sauran jama'a suna bin baya ta hijira su tafi madina su zauna da annabi alaihi salam su yi sallah a bayansa alaihi salam su karɓi karatun alkur'ani daga bakinsa alaihi salam su ci abinci tare da shi alaihi salam su dinga ganin sa alaihi suna ganin ayyukansa alaihi sai yana ganin nasi yana gyara musu ni saboda wa'insu dabbobi na yi asarar wannan ya ce da danginsa ni ma fa na bar wannan mubaya da ne ta ta ta larabawan ƙauye ni ma na mai da ta hijira sai ya juya ya tafi madina to anan ne ya je ya zauna zamansa a madina sai allah ya masa alfarma da ya zauna sau da kyakkyawan niyya sai da ya zama daga cikin manyan makaranta na alkur'ani a gaban annabi alaihissalam ya zama cikin manyan faƙihai malaman sahabbai na annabi alaihissalam ya zama daga cikin manya-manyan jagororin soja na musulunci wanda shine sanadin dinnan muka zo musulmi shi ya shigo da musulunci afirka ya zama daga cikin manya-manyan gwamnoni da suka yi mulki da ya rabu da dabbobin ya nufi zatin Allah duk sai da ya haɗa masa wa'annan to annabi alaihi salamu da ya mana wannan sai ce man kanar hijiratu huli duniya wanda hijirarsa ta zama dan wata duniya wannan kamar duniya na kira ce da ce duniya sai ka fassara dan duniya amma ya ce duniya dan wata duniyarsa don duniyar iri-iri ce wani dukiya ita ce duniyarsa wani mace ita ce duniyarsa wani ɗaukaka ita ce duniyarsa wani yin suna ita ce duniyarsa wani badangarci ije wani guri ya sakata ya wala ya gaba kwan guri ya ga yanayin da ba a ci ita so ba ita ce duniyarsa shi sa annabi sai da shi da na kira ba abu ne iri ɗaya kowane mutum a zuciyarsa akwai abin da ya fi so za mu ga inda aka gaya mana a wani hadisi za mu zo nan gaba mutanen da aka tashi jarabawa da kuturu da makaho da kuma mai mele da aka tashi sai da aka tambayi makaho me ka fi so a duniya sai ce ido kuturu me ka fi so kyakkyawar fata kuturta ta tafi mai mele fa jiki na zawo irin na kowa bayan duk sun gama sai da aka tambaye ko ne wace irin dukiya yake so saboda ita ce dukiyar yanzu yana linnasi hubbi shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqaddarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsi dukkanin su wannan duniya ce to shine ya ce lid duniya wani so yake a ce sarkin noma ne shi kur wani so yake a ce yana da uwar gona idan ya zo buhu ɗaya juye a kasuwar ƙauye in za a tashi tun safe har kasuwa ta tashi a buhu ɗaya ne sai a dinga cika tantibar ana tafiya da shi ya gama tsafa-tsafansa ita ce duniyar da yake so kowa akwai irin nau'in duniyar da yake so annabi alazai wanda di ya hijira saboda ita yusibuha ya samu burinsa a ita a wimra atin saboda ta fi muhimmanci ta fi komai jan hankali shi sa annabi sai sake ware ta shine zikirul khas ba'da al'am da ya ce duniya mace tana ciki yasa Allah ce zuyina linnasi hubbu shahawat an yi wa mutane adan san sha'awa da ya tashi farko mace fara fara minan nisa'i sannan wal banina ya'a sannan wal qanadiril muqaddara kudi jibgi jibgi wal khailil musawwama wani kuma abun hawa ne yake burge shi doki mota babur keke mota iri iri shi yake shine kana- abun nan khailil musawwama wal an'ami wani kuma kiwo na dabbobi shanu yake so wani tumaki yake so wani awaki wani raƙuma yake so wani so yake dinga kiwon ɗawisu wani jimina wani ga su nan dai sannan wal harsi wani kuma noma ya zama shine sarkin noma duk nahiyar su ba mai nomansa to saboda haka wanda ya hijira saboda wani abu na wannan a wani ra'atin ko kuma wacce ta fi ba da gudunmawa wajen duniya to yankihu ha ya aure ta an ce akwai wanda ya musuluntan ana ce da shi muhajiri ummu qais ita ummu qaisin ta yi hijira shi ko yana garinsa sai gabata yana zai yi auri ummu qaisin shi ma sai ya hijira ya tafi madina ya kuma yi hijira ya tafi kuma ya auri ummu qaisin kaga annabi sai sadaka ya faɗi gaskiya kuma ta tabbata yace ya aure ta amma fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi hijirarsa ta koma kan abin da ya hijira saboda shi duk abin da mutum ya hijira saboda shi kan zai koma in Allah ya nufa to Allah in duniya ya nufa duniyar ta samu bata samu ba shikenan maganarsa ta kare to wannan wattafaqun ala sihhati yan hada kan ingancin sa to yanzu zamu ga ita wannan hijira da Annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa a zamanin sa an yi ta tafiya ana komawa Madina ana zama da shi alisa amma daga ran da ya ci maka sai ce la hijirata ba adal fati ba hijira da bayan bude maka kuma amma hijira ta kare hirkwata kafirci ta mushrikai an rushe ta an gama da ita kuma daman hirkwata ta yahudawa ita ce khaibara ita ma riga ya rushe ta kafin ma bude maka din saboda ka la hijirata ba adal fati sai ce walakin jihadun wani yatu sai dai jihadi sai kuma kyakkyawan niyya ita ce ilamul kiyamati za ta ci gaba to wannan abin loran mu a nan yanzu shine a wannan zamanin mutane sukan yi hijira a nan nahiyar tamu akan yi hijira kafin zuwan turawa amma ina ake tafiya madina dindan abin da ya samu wani in an matsa sai su tafi madina sai je su yi zamansa a can har mutuwa ta zo ta riske su wanda wannan ya samu sha'ulai dan fodiyo ta gamu da wallahu bi rahmatihi lokacin da ya duba ya ga sa'anninsa da tsarekunsa duk sun shiga rigar duniya hankalinsa ya tashi jiki ya dinga rawa ya fita daga gida ba a san inda yake ba cikin dare ya ce daga shi sai mutum biyar da taguwarsa yana tafiya bai san inda yake tafiya ba ba shi da kome masa jagora ina za a ya ce in dare ya yi ba mu da abokan hira daga miciji sai kunami kawai sai sauro haka ya dinga yi yana kuka yana ganin cewa masu mukami ana ba su kyauta suna karba shi ma kuma yana da mukamin ice annoba ce ta taso idan ku ana kwalara ba wanda zai ce ba za ta kama shi ba in ana sankaro ba wanda ce ba zai kama shi ce tun da wannan cutar ta taso ina tsoron kar ta kama ni jikinsa yana rawa yana kuka ya ce tawajjahtu na hawal mustafa sallallahu alaihi wa sallam allani ajidu shifa'a hunak na nufi annabi alaihi salatu wa madina watakila na samu magani a samun aidin a liƙe mun wannan jini da yake fita in samu in kubuta to da duk wanda ya samu na abu ne yake tafiya da mun da ya taso mutane sai su tafi nan hijira madina madina madina madina har zuwa lokacin da turawa suka zo irin su magaji danya musa magaji danya musa a 4 ga watan oktoba na wannan shekara ta 1903 aka tura kafin danya musa a yaƙe su magajin ya samu dama ya kashe kaftin maloni kwamandan sojojin tura na ingila da kafa ya cire kansa kurum cire kan ya fada rijiya ya ce a rijiyar ba a sha ruwan da kafiri ya mutu a ciki ba shine ya biyo ta zaria wannan ta shafi alu dan sidi daga nan ya wuce ita ho sai ma ya ce madina za shi kenan shi tafiyar sana to daga nan sakkwato a 1903 sai ta faɗi a hannun turawa sarkin musulmi shi ma kawai sai ya gabar shi ma ya ce hijira zai yi ba zai zauna ba madina zai tafi sai aka yi sa'a muhammad al-bashir ibn umar al-huti shi ma ya taho zai tafi maka su ma hijira za su sun yi sulhu da turawa an aje yaƙi daga can ƙasar senegal to suka taho shine suka biyo su ma hijira zuwa madina to sura sai suka biyo sarkin musulmi saboda suna ganin akwai haɗari suka riske shi anan aka yi aran gama turmi hu- shida a daban-daban to anan sarkin musulmin ya shahada a nan mafi yawan na kusa da shi suka yi shahada turan suka samu dama kama sarkin kano alu da shi muhammadu bashir da irinsu sarkin bidda irinsu na gwamatse sai suka tattara su gaba ɗaya suka kai su lakwaja suka ajiye to tun daga nan bature ya ce ya datse yin hijira zuwa madina so da musulmi suna hijira suna zuwa madina to nan gaba zai zama haɗari ga mulkin mallaka na duniya sai suka datsa wannan to sai kuma yanzu aka wayi gari mutane daga kasashe irin namu idan za su koma maka ko madina ba ruwansu da zancen allah ko manzo allah sallama sai za su je don su samu kuɗi mai ƙarfi su dinga aikowa nan a gina musu gidaje su yi wani abu waɗansu kuma za su fi ibadar sai don su tafi da kayayyaki wanda za su je su sayar su samu kuɗi mai ƙarfi shi ma wannan yanzu shine ya shigo cikin mutane sannan matasa ba zancen addini tare da su ba zancen Allah tare da su za ka dinga ganin su suna tafiya a cikin jiragen ruwa su bi ta ƙasashe irin su libya shiga mediterranean sea suna fadawa suna mutuwa amma haka ake ci gaba da tafiya za ga ana tunawa desperate journey desperate journey amma za su tafi aje a fada a ruwa dinga jawo su ana tsamo wanda ba su mutu ba waɗansu sun mutu gobe ƙara tafiya ake yi amma dukkaninsa me yasa suke haka suna so je su samu ruwan sanyi da za su dinga sha ƙasar turai su ci naman kaza su ci shinkafa shine lalacewar da muka yi kuma duniya yau ba wanda yake sukan wannan ba wanda yake cewa matasa ba ku kyauta ba kuna yau da za su ce za su koma hijira za su je don su bi Allah to za a yi ca a kansu amma yau harkar neman duniya ita matasa suke kai suna tafiya cikin jiragen ruwa na roba a hura roba balo su shiga ciki in an tafi suna tambal tambal da sun duba jika-jika daman kowa shi kawo kansa ana ganin jika-jika za a tare a jefa shi a ce zai sa jirgi ya nitse shi daman ya tafi kenan kirfi zai haɗe shi haka za a dinga tafiya a tafi mutum talatin aka yi sa'a goma sha biyar su kai shawarar duk su halaka kwanakin baya rigimar da ake a libya aka je aka jefa musu bam gabaki ɗaya a cikin sansanin nasu ba kuma abin da duniya ta ko ba abin da za ta yi haka ake ta tafiya su ma burin su wannan abu in kuma suka je kasashen turai abin da tura suke munna da shi shine kasashen musulmi sun yi asarar 'ya'yansu basira da 'ya'yan suke da ita an yi asara sannan kuma za su sami leburanci mai arha shine cib leba abinda za su ɗauki nasu su ba su dala ashirin to in suka ɗauna mu dala uku za su bashi saboda sun san ɗan cirani ne ɗan cin yunwa ne bai san abin da yake ba sannan al'ummar da ya fito daga ciki su ma ba su damu da wannan abin ba sannan waɗansu kuma tafiya suke neman kuɗi haka a waɗansu gurare tafi daga nan a kai su wani guri a ajiye in mace ce a maida ita a sai da ita gurin karuwanci wacce ta sai su ta dora musu kuɗi kullum su ba su dan kwanakin ba a da na gani a cikin aljazira yarinya ce ta ce a kullum sai ta yi alfasha da mutum goma sha shida domin ta haɗa kuɗin da za ta ba uwar gijiyarta in ba ta haɗa kuɗin ba za ta yi mata dukan gaske kuma yan uwanta ne suka tafi da ita wajen kai ta neman kuɗi a ƙarshe suka karɓi kuɗin suka bar ta ana an yi musu katon sansani 'yan mata ga sunan 'yan shekara 17-18 a nan aka tara su wanda dole ne na san ita najeriya nan ta motsa domin an samu 'yan najeriya kaɗai sun fi zu dubu ashirin wanda aka yi suke cikin ƙangi a wani amma na san ita gwamnati ta yi ƙoƙari yanzu da kunsul na wannan ƙasashen sun tashi tsaye wajen yadda za a yi kuma sannan nan ƙasar sun kafa hukumomi wanda suke hana fataucin mata amma ta hanyar munafunci da haɗin bakin mutane da ita al'ummar ta yadda a munafunci hukuma hukumomin da suke datse wani abu ba sa sanin ta inda ake zare matan da mutane su kuce su tafi irin wannan wani je su faɗa kangin da za su rasa yadda za su to san duniya ya ja mutane ga baki ɗaya ba su yi sharan masallaci ba yanzu suna can suna yin ta gidan giya ta wuce sharan kasuwa ta gidan giya mutane suke to wannan hadisin ya ishe mu ishara duk abin da mutum zai yi saboda Allah zai yi amma in yi na wani abu ko burin sai cika ko bai cika ba iyakacinsa duniya in an tafi lahira ba abin da zai samu gurin Allah subhanahu wataala sai ya ce rawahu imamul muhaddisina shugabannin masu hadisi guda biyu su suka rawaito wannan hadisi ɗaya daga cikinsu shine abu abdullahi waye abu abdullahi shine muhammadu ibn isma'il shine muhammadu dan isma'il dan ibrahim dan al-mugira dan barzizba al-jukufi al-bukhari al-jukufi wato nasabarsa kenan amma wala'an al-bukhari mutumin bukhara ƙasar rasha kenan shine ake kiransa al-imamu bukhari bukharin kurin ake sawa amma akwai wani abu da mutum ya je kasashen larabawa zai dinga gani kantana da gidajen yin abinci za ga ana rubuta rose kuma ana rubuta bukhari to in ya ga wannan bukhari din ba fa buhari wannan ake nufi ba abincin da ake yin sa da tiriri shi suke nufi irin kamar dambu kamar su burabusko wanda ake sa shi a cikin madambaci da rigana shine bukhari shi wannan dan kar mutum je gani ya shiga kalmar kahuhu kahuhu an ce wani dan wana wa nan Kano ya je Misra yana ya ga duk kurare ana rubuta kahawa kahawa in ka rubuta kahawa ana nufin gurin shan shayi to kahawa sai kasa larabcin kahawa sai ce kahuhu ta din sai ce wani me nake gani a garin nan kahuhu kahuhu yau ina na bi to ma zaka ganin Bukhari Bukhari abin turararren abinci shi ake nufi da bukari a can dan kaune ya dauka ya dauka a malmul bukari ake nufi in ka bukari ana nufin wannan sai wannan kofar ta madina wacce take kallon yamma to ita ce za ga babul imamul bukhari to shine wannan san shine na ɗaya daga cikin shugabannin hadisi na biyu shine abul husain shine muslim ibn al-hajjaj shine ake cewa bukhari wa muslim muslim dan hajjaj shi kuma jaji dan muslim al-qushairi an-naisaburi qushay ba mutumin qushaira ne sannan mutumin naisabur radiyallahu anhu ma Allah kare da a gare su a ina suka rawaito wannan hadisin fi kitabaihima a cikin littattafan su allazaini waɗanda waɗannan littattafan guda biyu kuma as-sahul kutubi su ne mafi ingancin littafi littattafi al-musannafa wanda aka yi tasnifin su aka tsara su ba tare da a wurin wani aka gari aka koya ba shi ya tsara shi ya jera kaza sai kaza sai kaza shine tasnifi a wajen masu ilimi akwai bambanci da tasnifi da talifi to su tasnifi suka yi dan su ne farkon masu yin rubuce-rubuce to littafan su ne fi ingancin littafan da aka yi tasnifi a duniya to wasu suka rawaito wannan hadisi ina ganin ya kamata musa aya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام